أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
وقيل بل المراد تسأمون دينكم wasu malamai suka ce idan yahudawan nan suka zo suka ce assalamu alaikum ya ka ce ba suna addu'a da mutuwa ba ne abinda suke nufi ta samu na dinaku daga sa'am gajiyawa wai addu'a suke allah ya sa ku gaji da addinin nan ku daina yi ku gaji da sallah ku daina yi ku gaji da zaka ku daina yi duk komai a gaji a daina yi shi ku abin ba haka ba ne wannan wannan addini shine gatun duniya kaji maulan mushau yana cewa fa illam yakun man yazkuru laha zalzalat zalazil sa'atin wa nadal muwazzin ran da aka daina addini duniya ta tashi ran da aka daina addini kuma ba duniya to sai su zo su ce assalamu alaikum wato wai gajiya ta tabbata a gare ku har sai kun daina addini
wasamu wasa'amatu almalalu samu da sa'amatu a larabci ana nufin su shine gajiyawa wa haza du'a'un ala sa'amati dini wannan addu'a ce a bisa wai a tsosa da yin addini shi ko wanda hasken addini ya sauka a ransa abu zai kosa ba zai kosa ba
laisa bi sarih sabbin ai ba wannan ba zagi bane bayyananne ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث dan haka ma al-imam al-bukhari yayi fassara a yayi tarjama akan wannan hadisi باب إذا عرب الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم wannan babi kenan idan kafirin amana ko waninsa ya jirwaye da kamar wanka da sakin baki ga shugaba sallallahu alaihi wato kaga wannan wannan ba sarihi ba ne abu ne boyayye kuma abu ne wanda yake dan makunci a gaji da addini ina za a gaji da shi ba za a gaji da shi ba
قال بعض علمائنا sashen malamanmu ya faɗa وليس هذا بتعريض بالسب wannan ma ba tarihi ba ne da ba jirwaye ne da kamar wanka da da zagi ba وإنما هو تعريض بالأذى wannan tarihi ne jirwaye ne da kamar wanka da cutarwa ne kurum ba da zagi ba
قال القاضي أبو الفضل alkali baban falal ya faɗa قد قدمنا أن الأذى والسب في حقه صلى الله عليه وسلم سواء alkali ya ce ai mun gabatar da magana cewa da cuta da zagi shi ne sakin baki a haƙƙin shugabanmu da abu ne malam duk abin da za ka yi a duniya shugaba ya ji ba daɗi a ransa to wannan wannan haramun ne duk abin da ko daga can wato cuta ma'ana ka yi wani abu wanda zai takura wa shugaba ai shi ne cutarwa ko mutum ya saki harshensa a kan annabi to gaba ɗaya wannan abubuwan matsayinsu ɗaya duk yadda wancan yake haka wannan yake ba a cutar da shugaba duk abin da mutum zai yi ko ɗa'a ne inda zai cutar da shugaba to wannan abin haramun ne duk abin da mutum zai faɗa inda akwai sakin baki ga annabi wannan abin ya faɗe shi haramun ne
وقال القاضي أبو محمد بن نصر قال يا أبو محمد بن نصر يبدا مجيبا عن هذا الحديث يبدا جوابي كم وانا حديثي ببعض ما تقدم لكن أبن ده يقباتا ثم قال نزيتي ولم يذكر في الحديث هل كان هذا اليهودي من أهل العهد والذمة أو الحرب kaga amma bai yi bayani ba da cewa shi wannan bai yahudi da yake zuwa yake cewa assalamu alaikum wai shin yana daga cikin waɗanda suke ma'abuta alkawari ne ko ko ma'abuta yaƙi ne na rigima ne su
ولا يترك موجب الأدلة للأمر المحتمل amma ba za a bar mujibin dalili ba saboda wani lamari da zai iya ɗaukan fuskoki guda biyu
والأولى في ذلك كله abinda yake dai mafi cancanta cikin wannan baki ɗayansa والأظهر من هذه الوجوه abinda yake mafi bayyana daga waɗannan fuskoki مقصد الاستئلاف shine manufar manzon Allah ta taro hankali
والمدارة والمدارات على da الدين kuma mudarati akan addini iyaka abin da ya faru kenan to waɗannan abin da suka yi aka ga manzon Allah bai musu hukunci ba lokaci ne na farko wanda yake taro zuciyar bayi akan lamarin Allah wannan shi ake kira daurul ashidi wato matakin farko da manzon Allah ya bi na na tara al'umma tukunna Mm.
لعلهم يؤمنون ko cewa su za su yi imani ولذلك ترجم البخاري على حديث الإثمة والخوارج don haka ne ma shugaba a imam al-bukhari ya ba da fassara akan hadisin rabo da kuma khawarijawa yake cewa باب من ترك قتال الخوارج أها.
متعلق ولئلا ينفر الناس عنه wannan babi kenan na wanda ibar yakar khawarijawa don taro su akan addini don kada ma mutane a kore su gabarin addini Mm.
ولما ذكرنا معناه عن مالك saboda kuma hakika abinda muka ambaci ma'anarsa daga imamu maliku وقررناه muka قبله tabbatar da shi gabanin wannan
فقد صبر لهم صلى الله عليه وسلم على سهره to وسمه gashi ma shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri a bisa sihirin da aka yi masa sihiri ba sihiri ba ya fi cutarwa ba ba ya fi zagi ba ya fi duk waɗannan amma kamilu za ta sai haƙuri tunda Allah ne umarce shi da haka sai fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhikrin mimma yamkuruna Allah ke kai hakuri ya rasulullah to umarni ne daga Allah to aka yi masa wannan ma ya hakura an jikwa ga abin da ya faru akan sihirin nan sihiri shine mafi sharrin abu a doron ƙasa wanda za a yi wa mutum don a lalata lamarinsa ko don a halakar da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi sihiri ma ya haƙura an yi mai sammu Zainab a Haibara ta zuba sammu a cikin naman akuya an zuba wanda mutum yana latsa yanzu zai mutu saboda haka da aka zo bishir bin bara'i ya ɗauka ya ce a take aka ɗaugawarsa a gurin ya ce kar wanda ya taɓa wannan naman ne naman ya gaya mun akwai samma a cikinsa to canjin kaɗan kuma sai ya dafa ya kira sunan ubangiji sai ya ce to kowa ya ci na yi izini sai aka ci kuma ba abin da ya faru to haka ne ta
نعم وهو أعظم من سبي wannan ku ya fi sakin bakin ma
ila an nasarahu Allah alaihim har zuwa ubangiji Allah ya taimaki manzan Allah a kansu wa azina lahu fi qatl man hayyanahu minhum ya ya ya masa izini a cikin kashe wanda ya ayyana shi gare su wa inzalihim min sayasihim ya saukar da su daga biranen nan nasu wa kadhaba fi qulubihim ar-ru'ba ubangiji ya jefa razani a cikin zukatansu wa kataba ala man sha'a minhum al-jalaa Allah ya rubuta ƙaura ya wajabta ƙaura kan waɗanda ya nufa daga gare su aka kore su daga nan Mm.
wa akhrajahum min diyarihim ya kore su ya fitar da su daga cikin gidajensu wa kharraba buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin ya rushe gidajen nan nasu da hannayensu da hannayen mumunai
wa kashafahum bis saddi ya kore su ta hanyar jefa musu baƙaƙen kalmomi fa qala ya ce da su ya iswatal qiradat wal ya ku khanadi ɗan uwan birrai da kuma alhanzar
wa hakama fihim suyufal muslimin ya hukunta takubban musulmai a cikinsu
wa ajlahum min jiwarihim ya kuma kore su daga makotaka da su
wa awrathahum ardahum wa diyarahum wa amwalahum ya gada musu ƙasarsu da gidajensu da dukiyoyinsu litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru don as-sufla kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya kalmar waɗanda suka kafurta ita ce makaskanciya Mm.
fa in qulta to idan ka ce faqad jaa fil hadithi sahihi ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantacce an aisha radhiyallahu daga anha nana aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta annahu sallallahu alaihi wa sallama cewa shugabanmu sallallahu alaihi wasallama man takama li nafsihi fi shay'in yuta ilayhi qattu ba a taba bata masa yayi hukunci ba wannan shi kadai yake da wannan saboda ba ugun nafsu a tare da shi shine tatacce tatacce sai ce wa fa ana khiyaru min khiyari min khiyari ni zababbun zababbu ne daga kaina Allah bai kuma zaba kowa ba ba a taba bata masa yayi yayi hukunci ba haka na Aisha ta ce tun da yake a duniya ba a taba yin abu a cikin hafiyar kansa a yi masa wani abu kuma irama ba bai taba yi ko i- i- ga sai da na anas abin da ya faɗa yake shekara goma ne in ne masa hidima a tsawon shekara goma nan ban taba jin ya ce da ni ya kai kaza ba ko kuma da na yi kaza ɗin da ban yi kaza bai ce me yasa ba ka yi kaza ba yake shekarar mu goma a haka wannan wannan abu ba karamin abu mamaki ba ne isa manzan Allah na daban ne
illa an tuntahaka hurmatullahi fayantakima lillahi idan ka ga idan ka ga shugaba alaihi salatu wassalam ya yi hukunci ya yi hukuba an keta alfarma Allah ne. to nan kuma ba zai ba zai haƙura ba korin duk an ta ce ma in ya in ya fusata babu wani mahalukin Allah da mahaluki na Allah wanda Allah ne halice shi da ya isa ya iya taron manzon Allah idan ya fusata saboda Allah Mm. Mm.
fa'alam kai sani أن هذا لا يقتضي أنه لن ينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه to cewa wannan baya hukunta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi hukuba ba ga wanda ya saki harshe a kansa ko kuma ya cutar da shi ko ya sarifantar da shi
فإن هذه من هرمات الله التي انتقم لها a kwarai kwa domin ai sakin baki a gare shi da cutar da shi da sarifantar da shi wannan alfarma Allah ce wacce yake yin hukuba ne yake yin hukuba gare ta
وإنما يكون ما لا ينتقم منه له Mm.
فيما تعلق بسوء أدب أو معاملة من القول والفعل بالنفس والمال to ai kawai dai abinda shugaba sallallahu alaihi wasallama baya yin hukubar a kansa shine abinda ita allaka da irin mu'amala ta mutane tsakanin su da shi yadda wani lokacin larabawan kauye za su zo sai su zo su yi wani abu wanda wannan abun su'ul adabin to idan ma dan adam aka ce hakikan ladabin da ya kamata iban wanzan Allah zai baki waye zai iya zama da shi ai babu ai babu mal sai dai Allah ya yafe kurum hakikar ya Allah yake dangane da martabobin maratibin da Allah ya dora shi a kansu ya za a bashi wannan martabobin aka ga a duniya dai kowa suna yin ana yin irin wannan yanzu idan aka ce wannan sarki ne akwai maratibinsa waɗanda su idan ka je ka yi su a gabansa wannan na ladabin to ka biya shi ladabinsa ba mai maka wani magana gwamna akwai iya nasa shugaban ƙasa akwai iyaka kaza da kaza da kaza ne dole wanda duk zai zo wannan fada to ya tabbatar ya ba da waɗannan ya biya waɗannan haƙoƙin ta hanyar ladabi kaza da abu kaza ake yi ba a yin kaza kaza ake ba a yin kaza kana yin wannan ka sallame shi ka biya shi aikin amma wannan shugaban namu ba mala wanda yake tauraron Allah ne fa a doron kasa wanda yake shine zinariyar ubangiji shine mahallin nazarin lahi me za ka yi wanda za ka ce ɗari bisa ɗari ka biya shi haƙƙinsa yana da wuya yana da wahala yana da wuya to ana samun irin wannan a ce mu'amala da shi to idan an samu wani abu kamar na rashin ladabi haka to sai sai afuwa ko mu'amala a wajen magana da aiki wani lokacin magana da za a faɗa sai zama ba ita ake nufi ba ba a faɗar haka a haƙƙin manzon Allah to duk irin waɗannan su ne ake magana a nan gurin
mimma lam yaqsud fa'iluhu bihi azawu na daga abinda wanda ya aikata abin ba yana nufin cutarwa bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
lakin mimma jubilat alaihi al-a'rab min al-jafa'i wal jahli sai dai abinda aka halicci larabawa akan sa na daga jafa'i da kuma wauta
أو جبل عليه البشر من السفه ko kuma abin da aka halicci dan adam a kansa na rashin ganewa wani lokacin wauta to idan irin wannan ta faru shugaba ba ruwansa da wannan abin nan ya daga kai ma ya kalli mutum ba zai yi ba
كجبذ الأعرابي رداءه أتى أثر في أنكي to kama wannan mal shi ma wannan mai tsanani ne abu ne ba shi da daɗi a ce yadda fiyayyen talika yake ya zo ya kama rigar shugaba wannan janibi mai tsarki masu ya ja rigar nan ta baya ba ta shugaba alaihissalatu wassalam har sai da wannan gefen bargon ya yi tasiri ya daje masa fata wuyansu kuma a hakan ma wai cewa ike yi dukiyar Allah za ka bani wacce take hannunka dukiyar nan ɗau raƙuma na ne ga sunan guda biyu ka ba a ɗora min a sa a yi min lodin kaya a kan wannan wannan ma a yi min lodin kaya a kan kyauta dukiyar aita Allah ce to kaji abin da ya faɗa mun karanta a baya kamilin zati sai ce almalu malun layi wa ana abduhu wato dukiya gaskiya ka faɗa ta Allah ce ni kuma ni ne bawan Allah da ya wakilta a kan dukiyar sau da ka a cika masa wannan raƙumin a cika masa wannan raƙumin a yi masa lodin kaya a bashi ya tafi saboda Allah abu ɗaya za a yanzu kai ma sai a kama ka sai a a murje ma fata wuyanka yanzu yadda ka ji mun wannan abun a wuyana kai ma haka za a za a fuzga maka a shaƙe ma wuyanka kai ma sai ce a ai haka ba za ta yiwu ba to me yasa kace ba za ta yiwu ba ai ali annaka la tukafi'u bi sayyi'ati sayyi'a ai mu ba mu ta wajen labarin an bata ma kai ma ka bata ba haka na san ma ba abin da zai faru yadda za ka ban dukiyar nan haka zan yi tafiya ta ba abin da zai same ni ya kaga yana murmushi kawai alaihi salatu wassalam da haƙuri to auna ka gani a wani mahalukin zai hau kan sikelin nan ya ci jarabawa Babu. Babu. a zamanin da ka haƙura ne ma baka ba shi ko sisin kwabo ba to sannan ne ake ganin ma kai mai dan mutuncin nema a lokacin to shi an ba shi dukiyar da ya fita daga talauci ma gaba daya wannan abin da ibe tasiri akan wancan layin na cewa shi wakilin Allah ne wajen rabawa ba ya ɗiba iba shi ce za a rama ya ce yake na tafiya to kaji ba to ba taɓa samun mai haƙurin manzan Allah ba shi ne limamin haƙuri wannan shi ne dalilin da ubangiji ya ambace shi da hatimin nabi'ina hatamiya kenan da ya ce da shi hatamu ai dukkanin maratibu na halitta mukamin annabta shine gaba shine gaba da kowane mukami sai kuma ai tayo kasa ai tayo kasa ai tayo kasa maratibu wanda Allah kadai shine ya san iyakacin su to shikenan sayyidul anbiya shi kuma da izo sai Allah ya ce shine cikamakinta abinda duk annabta ta kunsa sai da al'adiyya da izo ba za a kuma samun gaba da nan ba ba za a kuma samun daidai da nan ba ma saboda haka annabta ita ce ta tattare ga baki ɗayan ɗabi'o'i masu kyau to sai da al'adiyya shi ne cikamakin waɗannan abubuwa isa ba za ka taɓa samun mai haƙurinsa ba ba za ka taɓa samun mai kyansa ba ba za ka taɓa samun mai gaskiyarsa ba ba za ka taɓa samun mai mukaminsa ba ba za ka taɓa samun mai kwarjininsa ba mai iliminsa mai hangen nesansa shi sa zatinsa ma i bayyana da wata siffa ta daban gominsa kamar lu'ulu'u yake kuda bai taɓa taɓa fata jikinsa ba kuda ƙura 'ya'yan rana da ake faɗa wanda yanzu nan idan ka ajiye abu jibu ka dawo ka shafo ka gani za ka ga 'ya'yan rana a jiki wato kura kenan ko to kwallo ɗaya da ka jauhar fardi bai taɓa sauka a jikin manzan Allah su wannan wace irin wace irin kamala ce malam idan sa ina kani a tsakiyar duhu karfe ukun dare ina gani a tsakiyar rana yana ganin gaba ina ganin baya kaji fa don haka shi isa za ka yi shehu yakan ce fa ahmadu fardun jauharun lan yi kasama annabi fardu ne jauhari ne kasan jauharu ba ka da ikon raba shi to ba ma sai ka gan shi ba to annabi duka waɗannan maza ya haka ne fardu ne jauharu ne kuma haka ba a raba shi alayhi salatu wassalam isa bayi su san yadda za su iya ba shi haƙoƙinsa musamman a irin waɗannan lokuta namu shi ba abin wasa ba ne ba abin wasa ba ne ba a wasa a kusa da shi ma isa za ka ji masu yabansa suka mai shiri na yakan ce fama da domin ni lawala adamin ne itin da na kama manzan Allah ba ni ba wasa har abada wasa ya nisance ni aka ce a yana su hallul hadla waqafu muhammada ya ku mutane kuna san tafiyar gaskiya to inda wasa yake ma ku rabu da nan gurin domin za ku zo ku bi manzon Allah ya ibn annabi ba a wasa ba a wasa da gaskiya ake yi wallahi ta wa karafi sauti al-akhari indahu da kuma kaman misalin daga muryar wani mutum a kusa da shi mutum ya duma na ya dinga kwalla wa shugaba kira ya dinga kwalla masa kira to sun san ku ba a yin haka ba a yi wannan ba a yi haka da janibin annabi manzo Allah kuma ya masa afuwa afuwa
وكجهد الأعرابي شراء منه فرسه التي شهد فيها خزيمة كما كمر يد يد بلاربن قويا نن ya dinga jayayya da manzan Allah a wajen sayan doki doki sahibin shari'ati wannan dokin nawa ne eh kaza ne to shi al'adarsa ba a ja da shi ina fada ana fada saboda karfin himma kawai ko Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya hana ribaci Allah ya hana amma wannan abun nawa ne yato nawa za ka siya yato kawo dubu biyu a taimun rage ne da Allah ta siyan min ɗari biyar to shi ba ruwansa da a rage ɗari biyar sai ce a kada ai kayi ma wahala sosai bari in baka dubu eh haka zai baka yi sai ce zin wa'arci auna min sosai ka faɗi yadda yake to kuma ka rinjayar da kuɗin ka ƙara ka kafa kuɗin saboda koma za ka yi ka kuma ɗaukowa ɗin salatu wassala saboda shi wakilin Allah ne yi to aka zo ga doki mai doki kawai sai ji shugaban ya ƙara masa kuɗi ma a kai to shi kenan kuma duk sai hankali iyo kan wannan yanzu to mu zo mu je ta karɓi kuɗin aka taho za a karɓi kuɗi sai wannan jawo rigar mai doki ta baya ni na ƙara ma kaza kuma duk ƙarya suke yi ba sai wannan ijawo rigarsa ya ce ni na daɗa ma kaza a kan yadda shugaba ya siya kurin sai mutum ya ga a dokin nan ake mai tsada ne bai san a lokacin aka liƙa masa sirrin wannan abin ba ya ce wai shi dai a ba shi kuɗinsa yanzu ko kuma ko kuma dai a fasa cinikin nan shugaba ya ce ta ayyama da zamun yi ciniki yanzu abin da ya rage kuɗi kawai za a ba a ai ba a yi ciniki ba ba a yi ba to shi ne sai ga ibn huzaima ya zo yake malam an yi ciniki da kai ce to aka yi ba yake billahi lalli la ilaha illa hu an yi ciniki sai sai ba shari'a ce ce zo ibn huzaima sai ya karantse da girman zatin Allah akan mun yi ciniki da wannan mutumin kuma sannan kai baka nan ba ka sanya haka yi ba sai ce ai ba da kai aka yi ba yake ai da ni ne ya ce to billahi lazi kai ne da gaskiya ko ina da shaida ko ban da kai ke kace da ni akwai Allah ma da ban na ganin sannan yadda balle ya zo a ce an yi ciniki kuma ya ce ka ce an yi ciniki shi ya ce ba ba to wa zan zaba a ciki ai dole kai ne mai gaskiya to shi ne zuci shahadatai rabbul izzati ya ce an aiko daga sama yanzu ibn huzaima an masa nadi a fada Allah sunansa zu shahadatai idan ana neman shaidu biyu in ya zo ibada shaida ba sai an nemo na biyun ba ji Allah saboda hidimar da iyo shugaba yaro shari'ar ya ce to na hakura ba komai tare masa abin aikan safiya doki ya mutu ya fashe ma dokin gaba daya saboda saboda Allah ba zai yadda ba
wa kama kana min tazahur zawjayhi alayhi kamar yadda kuma abin da ya faru na haɗe kan matansa guda biyu akan eh da nana Aisha da nana Hafsatu suka haɗe kansu ba dama wani abu ya faru sai da yadda su su biyu rabbul izzat ya ce na ba za ku iya ba wallahi wane ku da iya wannan aiki amma shi a gurinsa kamil zati ba wata magana kun haɗe kanku sai abin da kuke so shi za a yi wannan dalili ta sa in tafi masallacinsa ya zauna sai da yi wata ɗaya ya kwana ya kwana 29 da shigo gidan to shi kenan ran 29 sai ya shigo to kaga wani dan adam ne zai iya yin haka ma a duniya babu tunda ba gidan babanki bane zo ki tafi gidan ku tunda nan gidana ne haka zaka ce ko to shi da yake ya san ilimin sirrin halara a cikin motsi da da kawaici sai ya tafi masallacin sai zauna sai da aka kwana 29 malam sannan sai yi shigo gida yana shigowa to shi kenan kaga da sai tarar kowace ta durkusa a gwiwa tana cewa ka yi haƙuri ka yi haƙuri ya rasu lalla mun tuba sai ɗaya daga ciki na aisha ta ce ai sauran kwana ɗaya ma ba kwata ɗaya kace za ka yi ba ka gani to yanzu wane ne wannan sanda za ka ce dpo ma zai kama ta waye san abin da za a yi amma kaga shi kenan kurin da ta ce ai saura kwana ɗaya shi kenan sai shiga ilimin ilimin jawo sama'i kuma ina ai duk watan ubangiji da allah ya halitta kwana 29 yake idan kwana 29 ta fita to sai dai idan an saka girgiji a sararin samaniya an manta fa da wancan zafin zuciyar da aka sa ne kwana 29 a waje ya manta da wannan yanzu kawai ina wa duniya bayani ne cewa manazulul kamar da yadda wata in yi wannan kwanakin to wani zai bayyana a sama ya gama wannan manzila 28 turan 29 a ɗaga kai za a ga wani watan a sama ita in an gaba a gan shi ba to girgije ne izo imama ya sama ko wani dalili ko kura ko iska ita ce take sawa ba a gan shi ba amma kwana 29 nan shi kenan wata ya fito sai aka manta kuma da wancan zance yanzu banda shugaba waye da wannan magana malam sai ya haƙuri amma fa da Allah ba ta haƙura ba malam sai sai ga magana malam a harar buhu in tallaba kunna an yi gudu lahu a zuwa da khairar min kunna mala ana cewa fa in ta zahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu kun kun kun haɗe ma kai ku biyu to ba magana haɗa kai a gurin ku ba ku da ƙarfi in ji Allah fa inna allaha huwa maulahu ni ne ni ne bangon da ya jingina da shi wa jibrilu jibrilu ma gatansa ne wa salihul mu'minina managartan mu'minan nan ma bayan sa suke eh wasu suka ce ai baban na na Aisha ake nufi da baban na na Hafsa din Allah yana cewa da babanki da baban ba ma a bayan ku suke ba suna bayan Muhammad shine salihul mu'minina Allah ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir yace duk mala'ikun da na halitta da nake cewa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa ke billahi allazi kowanne jira yake abinda yake so ki za a yi Allahu ku ne za ku ce za ku haɗe masa kan za ku haɗe masa ba za ku iya ba wannan ba a tinkararsa to rabbul izzati ne ya faɗa haka a kan amma shi ya shiga wani abun kuma na ba da haƙoƙin rububiyar ubangiji malam Allah ya ɗan masa tsira da aminci
wa ashiba ya za da dai makamantan irin wannan daban-daban daban ga sunan a rayuwarsa mimma ya hasinu safu wa anu wanda firan gwame a gurinsa wannan shine abu mai kyau ma a gurinsa
wa qad qala ba'd ulama'ina gashi kuma shashin malaman mu sun fada أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بفعل مباين ولا غيره cewa cutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haramun ce bata halatta ba kai ko abin da zaka yi abin inda ko Allah ya yarda da abin idan kai annabi zai damu da wannan abin Allah baya san abin yanzu
wala gairi ko waninsa
wa amma gairu fa yajuzu bi fi'lin mubahin amma wani ba manzon Allah ba in dai abu Allah ya ce ayi ba komai to yi abunka ko zai ji haushi ba komai ko zai damu ba laifi eh ci yi abunka Allah ne ya ce halal ne abu dan wani zai ce ni ban ji dadi ba ina ruwanka Allah ya ce nayi
mimma ya juzu lil'insani fi'ilu Na daga abin- ta'azza bihi gairu na daga abin da ya halatta ga mutum ya aikata shi ko da wani zai cuto in dai Allah ya izini ya bunka
wa hatajja bi umumi qawli ta'ala haka ya kafa hujja da umumin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah eh shine Allah ya game magana waɗanda duk suka cuci Allah suka cuci manzon Allah Allah ya tsine musu a duniya da lahira to sai aka dauki kalmar yuzuna dinnan ba a ware a cikin lamarin addini ko a lamarin duniya ko a lamarin da aka yadda ko a lamarin da ba a yadda ba a kome ma ko a ibada ne in idan idan abin zai zai damu annabi Allah ba zai yi damu eh kaga wa'annan da suka zo mutane ne runduna ce guda ta zo garin manzon Allah suka musulunta suka musulunta to sai su dinga fitsari duk inda suka ga dama sai su yi ba haya da an musu magana to ba ku koyi mu mun zo musulunta fa muka zo mun musulunta ne kin ta ku kyale mu aka gaya wa shugaba aka ce aisha suke wai dole a kyale su saboda a yanzu musulmai ne su sun musulunta sahibu shari'a ta yi musu magana ya suka ce sun musulunta sai allah ya ce yamun nuna alaika an aslamu wai yanzu kai suke wa gori don sun musulunta kaga fa musulunta fa so ake a shigo a lokacin nan allah ya ce kullata munnu alayya islamakum kar ku sake ku kare mun wannan goro don kun shiga addini balillahu ya munnu alaikum Allah ya ce ba ku san ni zan muku gori ba ba ni na shirye ku ba na rufe zuciyar ta ku gaba ɗayan ta suka koma kan suka shiga hankalinsu to ba a manzo Allah ba a wasa a dai a nahiyar ta
وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة to shine misalin da za a fa- kafa a nan gurin malam kaji ko abin da za ka ji hausa suna cewa wajen bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne to wannan wannan karin maganar a janibin annabi ya fi haka Ba wajen wasan nan gurin da'irar shugaba ba wajen wasan talikai ba ne ma gaba daya saboda nan ba bakin rijiya ba ne bakin jihar ne Eh, da mutum ya zame kafarsa wuta zai fada wuta zai fada shi ba a yi shi don a yi mawasa ba shi sai don gaskiya sai don imani sai don ladabi don haka Allah yi yi saka alakar bayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine nan aka kawo wannan sha- shahidi da cewa aiki ko yadda je ne abun Allah idan ran shugaba zai zamu damuwa to Allah bai ji da wannan abun ba Hmm. ya ga kafa hujja da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin nan na na Fadima Hmm.
إنها بدعة مني يوزيني ما يوزيها cewa ita na na Fadima tsoka jikina ce da abin da ita cuci na na Fadima ya cuce ni inji shugaba eh ألا وإني لا أحرم ما أهل الله ولكن لا تتبع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا to shi ne fa yanzu aure Allah ne faɗa magana aure ma cewa ifara yi fanki kuma ɗabalakun minan nisa'i masna aure biyu a duk duniyar nan ku ba abinda mace take ki irin ta karo wata matar mace ba ta son kishiya ba ta son kishiya jumlatar saboda haka sayyidina ali shine ya auri sayyida fatima sayyida fadima wanda murjalu aka yi ta magana a cikin matan duniya wasu waye kan gawani to aka ce ga nana maryam ita sura guda ce ma qur'ani maryam ga imra'atu fir'auna asiyatu ga nana nana nana aminatu wacce ta haifi manzo Allah ga nana aisha ga sayyida khadijatul kubra waɗannan mataye ne kowace malam ana gaya maka matsayinta sai ka yi mamaki wacce ce to gaba wasu su ce ai saida maryam ita ce gaba wasu su ce a ita mata fir'auna ita ce gaba asiyatu wacce allah ya ce wacce ta faɗa wa- ya ce wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimina sannan ga saida karjitul kubra ga nana aminatu wacce ita ce ta zo da manzan Allah ma gaba daya ga nana aisha wacce kowace kana jin darajar ta sai kai mamaki wannan su ce wance ce wannan su ce wance ce amma dai al-imamu sudi ya dunkule musu aiki gaba daya yace wal murtaza taqaddumu zahra'i walau ala maryamu nil garra'i in ka faɗi faɗi mato karka kuma faɗin kowa duk wacce ka sani a doron ƙasa tsakaninta da na na faɗi makamun akwai ce da bau ba ba za ma a so ba ma tarayya gaba ɗaya ba a ita ba a cewa daga ita sai wance wannan layin sai idan martaba ta zo a daidai ne ake yin haka ita ce sai da rujudu cewa i bid'atun minni ita tsokar jiki na ce abu yana bata mata yanzu ya bata mu ya bata mu to shine sai da na ali ake magana kokarin za a shirya za a aure wata kuma duk musulmai ne dai gaba daya zai aure ta to in ya aure ta sai da fadima za ta ji ba daɗi a ranta za ta ji ba daɗi kwarai to shi kenan aka gaya wa kamilin zaki to shi ne sai ya hau kan mumbari ya ce duk abin da allah ya ce ya ce haramun ne har yanzu haramun din ne duk abin da allah ya ce halal ne har yanzu halal ne aure mutum ya auri mata biyu ba a soke ba ina nan har yanzu amma ban da ali Eh ba dama sai dai ka haƙura don da zarar ka auri wata faɗima za ta ji ba daɗi idan ta ji ba daɗi ni ma zan ji ba daɗi a raina to da na ji ba daɗi allah ya tarwatsa abin gaba ɗaya sai haƙuri to ita wannan ƙira'a sai dai sai na ali ya dinga karanta ta ƙura'ayin ƙura'ayin amma magana ya aiki da ita shi ban da shi sai dai idan sai da ta tafi to duk wanda kake so ka aura ma amma tana nan fi qadil hayati ba za ka bata mata ba barin shugaba ba wasa bane wallahi sanin sa ne ma ba a yi ba mutlakan isa al'amuran suke zama kamar hakan nan
أو يكون هذا مما آذاه به كافر رجا بعد ذلك إسلامه ko kuma hakan ya kasance abin da aka taba shi da shi dan wanda i abin kafiri ne da aka kaunaci bayan haka zai musulunta to shi ke
كعفوه عن اليهودي الذي سهره kamar abuwan nan da shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi ga kafirin nan bai hudan nan da yi sihiri a gare shi ta kyale shi
wa'anil arabi lazi arada katlahu da kuma balarabin ƙauyen nan da inafi zai mummunan aiki gare shi zai zo an kama shi ina kwanto zai zo wai zai wani abu ga janibin shugaba aka zo da shi a rinrike sai da al'ambiya iya ce ku sake shi aka sake shi sai ce je kana yafe maka malam kai ka yadda a yanzu mutum an tabbatar yanzu ya zo ina dukake zai shiga inda kake kashe ka aka yi sa'a yan sanda ko masu tsaron unguwa suka kama shi me za ka yi a wanda zan shiga kashe ni sai aka zo ka yadda a sake shi ba za ka yadda ba sai da al'ambiya iya ce kusa ke shi in ma ka na haka ba za ka iya ba ke ka
wa'anil yahudiyatin lati sammatu da kuma ba yahudiyan nan wacce ta yi sammu a gare shi sai kyale
wa ƙarƙi da ƙatala ha wanda suka ce a'a an ɗau hukunci a kanta an kashe ta wa misla hadha mimma yablughu min ahli alkitabi wal munafiqin da misalin wannan na daga abin da yake yake saduwa da shi na daga cutarwar mabota littafi su ne yahudu da nasara da kuma munafukai
fasafaha anhum raja'a istila fihim sai shugaba sallallahu alaihi wasallama yi afuwa a gare su domin a taro hankalinsu zuwa ga addinin musulunci a taro hankalin waɗansu su masu shigogin manzan Allah
kama tsararna hu qablu kamar yadda muka gabatar da shi gabanin nan wa billahi tawfiq dacewa tana gurin ubangiji faslun wannan fasali kenan qala alqadi alkali baban falali ya ce تقدم الكلام في قتل القاتل لسبي والإذراء به zance ya gabata a cikin wajibi ne a kashe duk wanda ya saki harshensa kan shugaba ko kuma ya yi izgili ga janibin shugaba Mm.
wa gamsihi bi ayi wajhin kana ko kuma ya aibata shugaba da kowace irin fuska
min munkinin aw muhalin na abin da zai yiwu ko abin da ma ba zai yiwu ba Mm.
fa hadha wajhun bayyinun la ishkala fi to wannan fuska ce wacce take bayyananniya wacce babu rigima a cikinta mutumin duk da ita ba shugaba billahi lazi annabi shine gaba sallallahu alaihi eh a mai da shi bayan bayan koma cikin ƙasa shine haƙƙinsa sallallahu Mm.
الوجه الثاني لا يقم به في البيان والدلائل to yanzu alkali zai fara bin kaga ga fuska ta farko can an faɗa to yanzu fuskokin ne alkali zai dunkule su i ta faɗa daga wannan sai wannan filla filla ba dunkulewa zai ba filla filla kai hatta a faɗi maganar mu kanmu da za mu zo nan karatu za a yi a buɗe littafi a faɗa me hukuncinmu mu ma mun faɗa Malam. ai abun ba na wasa ba ne to yanzu ga fuska ta biyu ita ma ya ce fuska ta biyun lahikun bihi ta rasku da fuska ta farko
وهو أن يكون القائل لما قال في جهته صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والإزراء ita shi ne ya zama shi mai fadar abinda zai fada ga janibin manzan Allah ba ina nufin sakin baki ba ne ba yana nufin izgili ba ne ولا معتقدا له kuma bai kudirce wannan a zuciyarsa cewa haka yake nufi ba amma ga kalma wacce ba a faɗarta ga janibin annabi ta fito daga bakinsa ya hukuncin wannan yake Mm.
ولكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر amma gashi kuma karala ya faɗi kalmar da kana faɗarta kafiri ne kai amma shi ba ba ya ce yana nufin ya ina nufin idan gana mummunan magana ga manzan Allah bane ba ya ce ya kudurce wannan bane ba yana nufin izgili ga manzan Allah bane amma kalmar gatanan ta fito daga bakinsa me hukuncin wannan من لعنه أو سبه أو تكذيبه ta hanyar da zai danganta kalmar la'anta a gare shi ko isaki harshe ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma isare fantar da shugaba ta ta- f- misalin karyatawa Hmm.
أو إضافة ما لا يجوز عليه ko kuma idangana abin da ba a dangana shi ga manzon Allah Hmm.
أو نفي ما يجب له ko kuma i kore abin da iwaje ga shugaban Hmm.
مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم نكيسة wanda yake a haƙƙin annabin an yi wannan an dangana tawaya ga shugaba Hmm.
مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة misalin ya faɗi shugaba ya ya dangana aikata babban zunubi ga shugaba to أو مداهنة في تبليغ الرسالة ko kuma ya dangana wa shugaba alaihi salatu wassalamu rashin isar da sako
أو في حكم بين الناس ko kuma ya dangana wato rashin tantancewa ga shugaba alaihi salamu a cikin hukunci tsakanin mutane Hmm.
أو يغض من ko مرتبته kuma ya dinga faɗar abin da kana jin an faɗi wannan an sauke darajar manzan Allah wanda kuma darajar sa duk sakan sama take yi Mm.
أو شرف نسبه ko ɗaukakan nasabarsa
أو وفور علمه ko ya faɗi abin da ina nuna akwai tawaya a cikin cikar ilimin annabi iliminsa wanda wanda ba a kwatanta shi da komai ilimi la ce wa Allah maka malam ta kunta alam Allah ya ce karfin ka ma ka kai bayi ma ka sanar da su wannan kai ba inda ka tsaya ba kenan idan za ka yi ce wayu allimu kuma lam takunu ta'lamuna to to to manzon Allah a duniyar ilimi a samu wani itauye shi ta nan gurin a samu wani itauye shi to an samu halaka wani an je wani conference an je wani taro wani babban bawan Allah ya gabatar da makala sai wani ya tashi ya ce a cikin ƙur'ani ne na duba na ga akwai gyara akwai akwai gyara gyaran me ka gani ita aya ce na gani a ƙurani an ce an ce ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sawa mutum namiji zuciya biyu ba sai annan qur'ani ya nuna ba magana ba cewa to ita mace zuciya nawa ce da ita zuciya nawa ce da mace ita ma zuciya ɗayan ce dan me qur'ani zai ce lirajulin min qalbayni a nan gurin za a ci gyaran qur'ani a dauke kalmar rajulu a saka kalmar basharu wacce za ta haɗe da namiji da mace ke wannan shi ne magana in musulmai kuna da magana ku yi ƙage wannan bawan Allah ya tashi ya ce ai har yanzu ƙur'ani shi ne gaskiya ba yadda za a sa kalmar basharu a ciki ƙur'ani ya tabbatar 'ya'ya maza mazaje su ne tun daga farkon duniya har tashin kiyama zuciya ɗaya ɗaya ce da kowa ce ita kuma ce ba za a sa ta a nan ba saboda ran da ta ɗauki juna biyu